والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أتبع دار الله دي تشرين نترك وطن سفر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da bakwai za mu tashi darasi na tasa'in da takwas daidai hadisi mai lamba ta ɗari uku da ashirin da hudu shafi na sittin da tara a wata nuskar inda muke karanta wannan littafi na umdatul ahkam na babban malami abdulwahid ibn abdulgani al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alayhi a wannan masallaci mai albarka na margayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganda albasa idan ba manta ba mun tsaya a daidai kitabul li'an shi muka fara biyawa littafin da yake magana akan wato li'ani shine muka fara bayani a farko ba yadda za a yi mutum ya zo ya zo mutuwa kawai ya bar takarda ya ce bayan ya mutu kar a ba wa na gado dan yana zargin wane ko wanta ba ƴaƴansa ba ne shari'a ba za ta yadda da wannan ba idan baka yadda baka tafi kotu idan ka je kotu kotu ta raba ta tabbatar da cewa wane ba ɗanka ba ne shikenan amma dan ka ga limamin ungoku ko wani makocinka cewa wani da wanti ba ƴaƴanka bane ko ka mutu kar a ba su gado shari'a ba za ta yadda da wannan domin a gidanka ake ganin su suna shiga su fita kuma kowa ya san su ne da kai to shari'a ba za ta taɓa yadda da wannan ba matuƙa ba zuwa kai shari'a ta kore ba idan aka bar wannan kofar ana tafiya da ɗa to za ta kore mutane haka kawai wani ma wani ɗakin ne za su tsane shi sai a haɗe kai kawai a ce ai babansa ya kore ku ta jira ba za ta yadda da wannan ba dole to an samu kalmar ne daga Allah shine shi kuma Allah shine as-saddu wal ibad korewa da nisantawa shine mula'ana as-saddu wal ibad a kora a nisanta mutum daga rahamar Allah a wannan literal meaning kenan a luga amma istilahan kuwa cewa suka shahadatun mu'akkadat bi aymanin min saudai shaidu ne masu karfi bayan shaida kuma da rantsuwoyi daga bangaren wato ma'aurata sai suka ce makarunatun bi la'anin aw gazabi wannan rantsuwa kuma a haɗa ta da tsiruwa ko fushi kamar yadda za mu ji a ayoyin aka kebance mace cewa ita ta jingina wa kanta fushin Allah shi kuma namiji ya jingina wa kansa inuwar Allah madaukakin sarki saboda girman bi zunubu na yi bayani a farko na ce dan uwa mutum yana so ya zauna lafiya gidansa ya zauna lafiya to bayan da abubuwan da zai yi na addu'o'i da bin matakai na bin gidajen kirki an gane ko gidan mutanen kirki ba babban gida ba don babban gida daban gidan dattijan mutane daban a fahimta in Allah ya taimake ka ka samu da babban gida kuma gidan dattijai to nurun ala nur ke amma dan ka samu babban gida kuma ba mutanen wato kirki wani ka kana tika ana tika gwara ka samu karamin gida kuma mutane dattijan mutane yawwa amma mutum zai samu dubi wannan bane imani domin abin da muka faɗa zargi duk daren dadewa duk daren dadewa ne da zargi a gurin ma'aurata to aure ba zai lasin ba ya mutu komai daren dadewa sai dai a yi rufa rufa za a yi kawai ana ta tafiya ne ta ciki na kuma na faɗi cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da zai tabbatar da zargi a cikin gidanka kar ka yadda matar da za ka aura ka fara sanin tana waje kar ka soma kar ka yadda kuma ita ma mace abin da ake gaya mata karshen abin da namiji yake nema a gurin ya wace shine ya santa a matsayin ya mace duk wannan kwanciyar da kan da yake gai yana yi yana bibiya a ce maka za ya bi to wannan gurin kawai yake son zuwa da zarar ya je wannan tashar to shi kenan ba shi da wata kima ba shi da kima saboda haka lallai sai an yi kokarin kiyaye martaba da mutunci in ana so a zauna lafiya kuma wanda yake so ya zauna da shi a matsayin uwa ai ba zai so bata miki tarbiyya ba lokacin da kike waje inda yana so ki zama uwa illa shi ne daga ran da ka fara neman ta a waje na ba da wannan misalin duk ran da kai dare sai ta dauka wannan ɗabi'ar da ka taɓa yi mata ita ka je kuma ba za ta yi rantsuwar ko ɗabi'a kake alibin bawun da abinka a baya ba za ta yi da kai ba kowa yake saboda haka sai an yi takatsantsan shi ne abin da muka ba da misali sai da Ali yana cewa a gujewa a kaucewa mawaɗi da suham guraren tuhuma ba zai yi kace gurin da ake ce da iya kai a kama maskila kawai a yi magana ka ce an ganka kana shan giya ka ce wallahi maskila kake sha wanda ya ce ya ganka kana shan giya ya yi faɗi daidai domin me yasa ka je gurin ka siya a top drink shaguna man ka tafi gida sai ka je gurin da ake sai da giya shi ne abin da malamin ke kawo mana domin kun san su a jahiliya mace tana in ta ga wurin ta tuta take sawa cewa duk wanda ya shawar da ta motsu ya shigo kawai wannan tutar ita ce lafi ita ce lafi duk wanda ya kawo kawai ya shigo wannan tutar ita ce alama cewa wannan gidan shahararriyar karuwa ne duk da zan shiga ya shiga kawai ba a sallama shiga kawai yake to shine ya kawo hadisi hadisi na farko al hadithu rabi' awali kuruna ba'da salatu mi'a hadisi na 124 ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna fulana bin fulan lalle wa da dan wani kun ga sai aka koyi sunan kale yake ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah ita kuma ibahari na sahabi na ya zoro hadis mun yi wannan bayanin a baya dan ba san waye ba ba komai mafi yawanci man abu ya zo na wani abu na dan kunya za ka koyi sunan sahabi ai ko da an sai dai kai wajen zakar turkul hadis ka iya gano wani ne in wata ruwaya ta kawo to sai yace kana ya rasulullah yace ya ba kin Allah a ra'aita kin kana ganin ko kuma ba ni labari dan ana fassarawa a haka ne an lawwaje da ahadu na mura'atahu ala ba'ida da dai ɗayan mu zai ga matarsa tana albasha tana zina kenan domin ita ce albasha mafi yawanci abubuwan da Allah ya kira da albasha a alqur'ani abubuwa uku ne ko hudu na farko an kira luwadi da albasha an kira zina da albasha an kirawo auren muharrama da albasha ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فيك إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا sannan ka ga wannan magana auren muharrama ke sannan kuma sai zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila shi babu makajan ana sai kuma a ta'tuna al fahishata ma sabaqa kun biya min ahadin min al alamin saboda haka wayan gurare uku su ne aka ce Allah ya kira su da albaja wayannan abubuwa guda uku wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma badan wannan umumi aka yi na albashin dika to da mutum zai je ga matar ta tana zina kai bai sina ya je in ta kallam in yayi magana ta kallama bi amrin azim to yayi magana da alamari babba me yasa ya zama babba domin baka kawo shi duba za a yi ma'aji shi ne amru na azim domin idan ma ke ya zama kazafi ke ya zama kazafi idan kwa da kedu ko kuma idan ba kai da matsayin kazafi ba to za a yi mula'ana za a tsine wa juna daga nan kuma ba aure har abada kuma tasirihi karara mutum ya zo ya ce na gama wata tana tsira wannan tasirihi karara ya bayyana haka wayin sakata idan mutum ya yi shiru kuwa sakata alamun shi zane ya yi shiru akan babban al'amari domin kaga ya zama da yuti addayyut allazi yukiru al-fahita ta biyari wanda zai gabbara na a kan iyalin shi shiru wannan da yuti ne kun sun ji haka kai shiru ko kamar yadda wani karatu na taba wani ta taba min complaint shekarun baya na taɓa faɗa a wani karatu ko kamar shekara goma baya ya da adabul mufrad wata yaya ta makociyarta take mata complain akan cewa ita ta rasa mijinta mijinta bai da ke saboda suna ganin zuwa da yuni sun waye area take wanda ba mutane haka ai DRE din nan da ke me yasa ba ku shi ta ga mata kara ne dan Allah ki gaya wa mijin ki rika jan mai gidana ko karatu kala da daren nan ita mai gidan da yana zuwa kala da ya rika zuwa saboda tana ta aikin yadda waya ke ta nace nace take gaya mu nace me ya faru nace saboda tsabarin jikin sa akwai randa abokin zai da ya sallama zai ba da wani abu a bata abokin yana bata yana kallon talabijin yana kallon bal ko wani wasa sai ya ji mulki zuwa wani kaza irin aboki ne kawai da ba kowa shiga gidan kowa ga wannan ina wanda ga abincin za a bata zai ba da wani abu sai ce tana cikin kawata tana da uwar tsaka ta ce ba wannan ne ko ba ta hauki ba ta fito daga wanka tana shafa mai eh shi yadda a miƙa masa ya miƙa masa ya dawo ya fice sai ta ce ita ta kai jinta yadda bai damu da ita ba ita ma ta ce da kanta ke wannan bayanin kaga wannan shi wanda annabi yake faɗa bunsirin jahannama kenan allazi yuqiru su'a ko yuqiru al-fahishata fi ahli baka damu da iyalinka ba ka damu da su ba za ka je ka gani yadda kasashen laraba a nan ne za ka ga bahaushiya ta tafi rini gurin mai bura gurin mai bura yana daga yana wannan za ta yi balarabe ya fasawa ba shi Allah Allah wani mutum ya taho da matan irin masu kayan da ya daga wani babban dan misira yana dagawa shi da matarsa balaraba ne hankali sai da ya ba da matar ta za ta nuna wannan cewa kaza ba shi ba amma mu kun ga yanzu wata mu iya mata na da ba kafin su dauka idan za ka aure mace ba za ka san sai din buratan ta ba kai ta wallahi kai da za ka aure ta sai dai ka turo yanka yayarka ko wata yan uwarka kanwa ko wata kanwar mahaifiyarka amma yanzu duk mun san sai sun shi ne zai tafi kasuwa ya kayawa wanda yake cikin kayan gurin da shi ma ya sani domin zai rika gaya ma 19 za ka siyo 19 ko injil ba daidai ba ne ba daidai ba ne ko a gaya mara mai kwan ko mara kwan shi ke nan duk wa'annan abubuwan ya kamata mata su dawo da shi su rike kimarsu da kyau domin Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun girmama sun girmama duk wanda yi ga mun zuwa su duk wanda yi ko bai aure ba wata lokacin zai ga mafi yawanci mata ya wanda su suke shiga lamarin laifi da ya shafi wanda ba ka da alaƙa yayar ka ita za ta je duk wata siyayya ne in ka zo kana dagawa za a ce me ya ruwanka da wannan me ya shafi ka ne amma yanzu za ka ga duk kowa ya sani wani waki zai je sabon gari ya je ɗebo da kansa kuma in ya je wani gida ya kawo mata ta gani in ya yi ya za a yi nauyi ya yi ko bai ba in ta ce bai gai rayar gidansu ma ba wanda ya sani duk wayan abubuwan ya kamata mu gyara su yawa to wannan shi ne to kaga sai ce a kada sai ce fa sakata nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji ba lam yujibu bai ba da amsa ba shi ne misalin da muka bayar abu zai taso annabi alaihi salatu wasallam ya shiru ba amsa amma mu yanzu za a yi ma tambaya in tsakili gaba da amsa abin da imam malik ya yi wata wata ɗaya yana bincike kai yanzu yanzu za ka ce kawai ka zani abin haushin ma ka ce duk da ban sani ba ka zani gaba da amsa kuwa an gane ko to wannan kuskure ne babba balan ma gane ba da zani bayan wannan lokacin a dawo sai dawo shi wannan da ya tambaya da ya dawo fa kana sai ce innal ladhi sa'altuka anhu qad tulitu bi abin da ne ba tambaya a kansa Allah ya jarrabe ni malai suka ce abin da yasa ya zo wannan tambayar da ba azali yana da kai da ba kan yawa yana da jin abubuwa ne amma ba tabbas ba shi da yawa shi amma wanda haka da yasa za ka zo irin wannan tambayar me da ni mun san zuwa banu isra'ila bani isra'ila idan mutum yana zargin matarsa su zuwa za a yi kan dutse a yi rantsuwa in ƙarya kake yi gabu gabu gurin sai Allah ya jarabi mutum da musiba shi kuma namiji ne zai fara ko kuma yadda kuka yi jejeniya sai mutum ya hau ya rantsu yace wallahi tallahi na rantsi da Allah na ganta tana kaza in ba haka ba din musibar kaza da kaza da afka ba yayi wa kansa wannan fata wata rana wani yana zargin matarsa zargin da yake mata shine kullum zai fita saboda tsabar zargi ma sai ya kulle ta shi kulle da yake a gida sai ya sa faɗo ta wuce kawai ku ce sai da ya dawo ya wuce ka ga ba mai shiga da ta bi ya shi za muka ce kan zargi ya shiga domin jiya da kake jin ka kai wata mace zai rage ilimin da in dai sunan da mace za ta iya kai ta saboda da mace ne ke nan da zuciya ba a cika musu sauki Allah ya ke gaya na ce ni zai rage wannan mutumin ni zai rage kullewa zan yi maganin saboda haka wani almajiri ya yi bara da yi bara suke almajiri daya ya tsaya sai bude kofar to dama kafin wannan kafar ma da baya da sai almajiri ke su sai ta turo mu kullum ta dauke tsaya ta dauke tsaya ta bayan an yanko mata mukulli ko tana da mukullin saboda haka ta turo mata ta kasa sai buɗe ran nan sai bai gamsu ba mai gida ya ce shi ba bai daba ana shigowa gidansa ta sa kuka ka kulle ni kuma ka ce ana shigowa kaza kaza dan akwai inda ya nuna ma cewa sabulu ta turo mata ta rasa mukulli ta turo mata sabulu ta kasa ta ce danna a cikin mukullin da ta danna ya ga ya kai shi ka gudun da yankan mukulli aka ji shi kuma tabba da ya kalli ya ko hakora da yanka saboda haka in ya zo da ya zo bara ta ci ya ce ku ke kaje ba ni zan nuna masa cewa na bi shi saboda haka da ba shi kanta ya zauna bai mar abinci in ya kusa dawowa ta ce ta ci ranar da ya zo da shi ba bai da ba ta fashe da kuka ta ce ya za ka kai mun jar kulle na gida kaza kaza yace shi kawai bai gamsuwa to yadda ake za ta ba irin zuwa a dutse sai yace to rana kaza za mu je ni da ke kawai a rantsuwa ta ce ta yi ta da almajiri ya dawo yana zuwa ne ya bara ta buɗe mar ta ce kai almajiri a firin ya to ya ɗora hannu a kasa ce kwantar da hankalinka yauwa kai karka wani da wani kawai abin da nake so da kai rana ka zarar da za a ciki ka fito hanya kaza ka zauna da kwanan ci gaba da bara kai kama har aro jaki kuna da jaki a gida babu to ka aro jaki ai ba da kuɗi ta ɗauko kuɗi ta bai ta ce ka yi hayar jaki ku zauna kawai a gefe daidai guri kaza ku ka ci gaba da bara saboda haka ranar kuwa almajiri ya je zauna a gefe da kwanan daga jaki suka zo suna ta tafiya ba ta hango almajiri ba gaban tana ta fasa sai tana ganin da sai a ce da ta gode wa Allah cewa ta ji daɗi wato plan din da zai fita suka wuce almajiri suna wuce shi ba an kusa zuwa kafin a je suna wuce shi ta tsugunna kasa ta rike ta rika murkutu menene ba ta da lafiya mace ce mai kiba ba ta da lafiya yar bai da bai hankalin ta ya tashi ya manta da cewa za a da rantsuwa ne yana ta neman bai ce ba ko sai take masa ishara ta wani ɗan azumi mai jaki ya je gurin mai jaki idan Allah zo ka taimaka mun yace taimakon zan biya ka kaza kaza suka yi tsada ya dau ya duk goro da ke doyi ce kama mu ka ba ta da lafiya ka ta mutu kama ta yace a ya da ta mu yace ni ne ya na yace ba kama ta saboda haka garin kama wa tana da nabi ta take danin ta sai karara aka dora ta a jiki aka ji aka aje ta da mutunci yake hakura nace da ma irin bibi biriyar training yace to ai bai bari a kuma tun da irin wannan ne kawai a koma suka dawo ana zuwa gaban dutse yace to hausa ce haba ai kai ne namiji kai ne namiji ko kuma ka ni kake zargi kai zaka fara hawa ai ke zaki fara hawa ba ke nake zargi wata ce to na yadda da ba ka nake ta hau kan dutse tace na rantse da Allah wallahi tallahi tunda wannan miji na ya aure ni ba wannan miji da ya taba ganin tsiraiti na in ba miji na da jakin nan ba idan ƙarya ne kada Allah ya ba shi ikon sakkowa daga dutsen nan ta gama rantsoyin da ta sako ba abin da ya same ta ta ce to mai gida bismillah ya ce ni ma hukaci ne zaki sakko lafiya na hau ke wallahi ba za hau ba ta ce ya za'i ya za'i ka ce ai a to ni in dai ki ya hakuri kawai amma ya za'i sakko shi ke nan zan biyo inna kaydahunna ma azama ilahu kaydahunna illa li annahunna hunna hunna shine kawai kaida an fahimta da kyau ko shi za mu ce gaya muku cewa kar mutum ya auri mai yana cikin ta karka soma saboda idan wannan gabar ta shigo wala ba za ka zauna lafiya ba ka samu amincin da in ma dare kai za a rika jin cewa to wani dalili shi ke na kawai wannan wani dalili ne ya faru amma kar a tambaye ka dole kar ka tambaye ta dole sai ku zauna lafiya Allah ya dace da to wannan shi to kaga yace fa qala innal ladhi sa'altuka anhu qad tulitu bi abin nan da nayi ma tambaya akan sa Allah ya jarrabe ni fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da haula ila ayat waɗannan ayoyi wayannan ayoyi ne sune fi suratul nur a suratul nur والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين ونزل عليه Allah ya ce waɗanda suke jiban matan kuma ba su da jida mutum ya jibi matarsa da zina alhaji bai da jida to sai Allah bada mutum zarge ce za su zo su kaba yi rantsuwa ta har su ani ma ba ku ta har su billa za su yi rantsuwa ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa na ga wanki tana zina ba da san kakayen magana burukun kasam gaba ne sai ka kawo wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa la ga wanda tana jira biyu wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa la ga wanda tana jira sunan ta karara zaka faɗa ba wani in mutayen maman wani a sunan ta zaka faɗa wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa la ga wanda tana jira na biyar sai ka ce in ba in ƙarya ne ba haka bane ino Allah da tabbata a kansa sai a ce to ko mata ka gama idan aka ga a kan bata zo ta yi masa sai a je a jefe ta ta yi ke domin a ko da riba wai da rawa ana hal azaba abinda zai kawo mata da rabin kawai shi ne an sanya da arba'a jahadatin billah ita ma da zo su ce wallahi wallahi billahi la ilaha illa hu abin da ya faɗa ba haka bane shi wannan jinsi kawai ta kore ya yi in ta gada ma ta ce abin da wani ya faɗa ita ba ba haka ba domin kada ma a tafi a zigiri a maganganun so ake a tafiri wallahi tallahi billahi la ila ila illa huwa abin da wani ya faɗa a kaina ba haka ba wallahi tallahi billahi la ila illa huwa abin da ya faɗa a kaina ba haka ba na biyar zai ce idan kuma gaskiya ya faɗa in har gaskiya yake faɗa to bikin tsabbin Allah ya tabbata a kanta shi ke nan ya ce daga yau ke ɗana ke zai gaje ki ‘ya'yana ke da za su gaje ki amma shi ba gaji har abada ya kore ta dama cikin mawani a wani da muka faɗa da muka zo bayani a kan kitabul kirfi ai mun faɗi wannan an gane ko yawwa ba wani yawan irki mun faɗi wannan akwai adamu da ihlal a haifi yaro da ya kuka ba ba da dangane an fahimta da ke ku an haife shi bai yi kuka ba abinda nake nufi da wannan kaga an haife shi bai yi kuka ba sai kuma mahaifin ya zo ya mutu shi ma ya mutu ko kuma shakka tsakanin wanda ya riga mutuwa tsakanin ɗa da uba ba san waye ya riga mutuwa ba shi ma ba gado ba da can gado shi wancan ɗan da ya mutu yana da 'ya'ya amma tsakanin shi da mahaifinsa da suka yi tafiya ba san waye ya riga mutuwa ba ba gado li'ani idan li'ani ya shiga shi ma babu gado na hudu kafirci an fahimta da kyau ko eh idan ta ta buɗe ne ba zai gado ba ko magada kafirai ne ba za su gado ba na biyar wani tuzina ɗan zina shi ma ba zai gado ba an gane ko na gida na ƙarshe shi ne mutumin da ya kashe mai wanda zai gada shi ma ba zai gado ba ko a ɗau mahaifin ya ci mutuwa ga kuɗi ya tara ga su ba amma ba a ci sai su ɗau azara su buge an yi mana a garin nan na ce an yi wannan wanda suka make shi da uwar ma aka hada baki suka maka ma azara a cikin ƙwaryar wato birnin nan ko ce ne metropolitan an yi ba na mantawa an gane ko to wannan shi ne to kaga ba gado wayannan duk ba za su yi gado ba za su yi ba to shi ne yake cewa fatalawun da alai ya karanta masa wayannan ayoyi shi wancan da yazo ya tambaya wa adahu yemar wa'azi me wa'azi a ga yawa ayi wa mutum umarni da abin da Allah ya ce ko a kawo aya da abin da Allah ya hana wannan shi yake kira wa'azi duk wani abu da za a zo a ta bayar da labari ba sunan da wa'azi ba wannan labari wa'azi shi ne a faɗin umarnin Allah ko hali ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ita kuma ayar ayi ne cikin suratul nur ya'idukum Allahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin wannan shine wa'azi amma ka zo ka gama ba da labari a ta dariya wannan ba wa'azi bane kawai a ta dariya wa'azi shine ka faɗi umarnin Allah da Allah wannan shine wa'azi an gane ku yawwa to wannan shine to kaga sai ce wa akbarahu sai ba shi labari to anna azaba duniya ahwa azaba duniya ta fi sauki mutum ya je a yi mara hajji a duniya ya fi sauki ne bari a je lahira kaga wanda suke cewa daga Kano sai Kaduna ai ban san Allah bane ba komai kai komai ba komai haka wanda ke faɗa ai komai ba komai saboda an raina Allah da Kano sai Kaduna to shine yake من عذاب الآخرة في يد عذاب الآخرة فقال لا سيتها والذي بعثك بالحج na rabi da wanda ya aiko ka da gaskiya ya gaya wa annabi ma ka zabtu alaiya ba ƙarya ne mata ba yace na rabi da Allah ya ba kin Allah ban mata ƙarya ba thumma da annabi sai kira ta ita ba fa wa'ada ya mata wa'adi واخبرها يا بعد الاباري cewa anna azab dunya ahwad min azab al-akhirah cewa azab dunya ba me sauki ce ka auna da azabar lahira domin cewa aka yi da za a sa dan duniya mutumin duniya a wutar lahira na sakan daya a kawo su wutar duniya a sa sai ya shekara saban yana bacci saboda dadi kaga dai wuta ita kanta wannan wutar da muke amfani da ita ka kalli wutar gidan rodi sai da aka sa wuta ta kusan saba'in a ruwa aka kawo ta bidiyar sarrafa ta duk wanda yake so ya sanya wuta ta ke gidan rodi kawai ya gani duk wani mutum ya sake ya fara da ba a samu cikin wannan gaba ɗaya shi an gama shi sai da a samu wani kashi da ribi guda ɗaya ko ribi na bakewa ya gaba ɗayansa haka ne yadda ake wa ƙarfi to wannan wutar akai mutum wutar gidan rodi a zai in shekara saba'in to ya ci ba sauki a kan a sake a wutar jihar na mana sakan ɗaya duk wanda gaji yana ai ko mun shiga wutan ba ai za mu kore ni da ba ma so a wuta ba ma san buriyan di ba buriyan di ba lozi duk ba ma bukata to me ba ku makalan la ita ma tace a kaga haka zaka je zuru wani lokacin matar ta rantsi mijin ya rantsi har sai yadda zaka yi yana rantsuwa tana rantsuwa tana ce ma makiyaci yana ce mata makiyaci sai kada sai inda zaka kullo a wuta yi wanda ya kowa ya rantsa wata aya zaka ja ai ba wata aya da zaka ji kuma kowa ya rantsa da girman Allah illahi da ila ila illa hu ayi kaza shi kuma ya ce ya rantsa da girman Allah ƙarya ta bai ba zan ce ya kare kuma ba abin da zaka yi ka ga wannan jirin da muka ba a kasu kawai shi ne hukunci domin shi ne yake da bulala eh shi yake da bulala da zai yake hukunci gaba daya فقالت لا والذي بعثك بالحج انه لكاذب tafi a na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ƙarya yake karka take ma take ta fara cewa ƙarya take dan ce da zuwa ce ni wannan ƙarya ta fi wata ta mutu ko kuma ma ta da mutu dan ce ya ba ta da da ƙaryatawa da taki kai shiga tsakanin ka da iyalin eh kai mutum ne da ya saba da amma a ce zai zaki ce zaki iyayenta to duk tana cewa ba daidai ba wajen za ta ce daidai naka don mataki mataki kana ta yi tana kunkuri a zuciya tana cewa ita ba iyayenta ba tana ta faɗa to sai ta fara fito ne yar abu kaza kaza ba daidai ba to sai nawa sai na sai ba daidai ba yawwa kaga wata ce ce ba amma dai ba daidai ta ba turanci ya fara mata an fahimta da kyau ko ba da yi ban ka take ya shigo wannan ba da yi ban sojo da matsala ana nan ana nan za ta fara ce ba to iyaye ba su iyaye ba to a nan ana yi da take su dai naka ba za ka fito karar da zaga ba amma an kai da ya haji da kilka naka ne ban ya ba shi kuma an fahimta da kyau ko yau to shi ne ma da yake gaya mana nan fa bada da rasuli sai aka fara da namiji fa shahida arba'a shahadatin billah yazo ya rantsuwar ta guda hudu ya rantsi da Allah innahu la min as-sadiqin cewa shine mai gaskiya wal khamisatu ladhi yaridu anna la'anata Allah alayhi ino Allah ta tabbata kan sa in kana ne kadi in kariya yayi mata thumma sanna sannan sai aka biyo da aka biyo baya shi ne abin da bai yaji da yake cewa wa sallaitu anna alhamdulillah da'ima sallaitu ai biyu ba yake an gane ko yawa to kuma sanna sanna ka biyu baya bil mar'at da matar domin har yanzu dai shine gaba wa shahidan sai ta kafa ce da ita ma arba'a da rasuwa arba'a shahadatin billah daren tsaye da hudu daren tsaye da Allah da hudu innahu lamina al-kadibi cewa ta rantse da Allah ƙarya yake wal khamisatu nabiyar kuma tace anna ghadab Allah alaiha bikin Allah ya tabbata akan ta in kana yin tsariki in gaskiya ya faɗa sun mafarraka bai nau ba da yake to ku zo da kai ba kai ba ita an raba ku ثم قال سمير ان الله يعلم ان احدكما كاذب Allah da ya san ɗayan ku ƙarya yake mu ba mu sani ba amma Allah ya sani domin shi alƙali wa ma shahida illa bima alima abin da ya gani a zahiri da shi zai hukunci sai annabi yake to na Allah ya san dai ɗayan ku ƙarya yake in mu ba mu sani ba ba hannun ku ba ta ibu duk da ko rantsi akwai wanda zai duba a cikin ku har yanzu za ku ga annabi baya zo a halaka duk da kun yi rantsuwar nan ba wanda zai duba wani ya ga rantsuwar ta shige shi bari ya dawo ya tuba talata ya kuma cewa ba hannun ku ba ta ibu ta'ibun cikin ku ba mai tuba ba har ne kuma ta'ibun cikin ku ba wanda zai tuba ya bada da uku wa fi lambi bayan an gama wannan kowa ya shiru da yake la tabila laka alaiha annabi ya kalle mu yake daga yau ba kai ba ita tunda dai karin daga yau ba kai ba ita kana ya rasulullah sai ya ma jin Allah barkuci karfin hali na namiji bai hakura ba zai ce mali ya ce to kudin da na ba ta nan sadaki ba da dawo min da abuna har yanzu yana kan bakar da shi akan mara gaskiya ce kuɗin da na bata ba na sadaki kare sai ce la ma da laka annabi ya ce ai ba wani sadaki da za a baka ba wani kuɗi da za a karba bai za a baka kuma in kunta sadaka alaiha in har gaskiya ka faɗa a kanta ba huwa bi mata halalta bi fadiya to wannan kuɗin ya tabbata a kanta ne saboda abin da ka halatta mata na bari kun ji ko ba a wato tazuwa da mace sai an biya kuɗi kuɗin kuma na shari'a saboda haka wannan tazuwar da kai da ita duk da yanzu kun bata ta ci kuɗin saboda haka wannan shi ne wannan dalilin ne bai sa Qur'ani yake wala tansahu al-fadla bainakum ko kun rabu da mace Allah yake kar ku manta cewa akwai wani abu da ya faru tsakanin ko da aure domin wanda za ta iya zuwa yanzu ba ka da ikon da za ta iya zuwa yanzu ta fi labuni da ke wanda ina ne ka mu aure ta fi labuni ba mun ta ita ce ko ta jinka an fahimta da kyau ko amma yanzu ba wanda zai ce kullum ma da za a kai guda biyu aka kai an san kai ne da za ku kwanta ba wanda ya damu me yasa saboda shari'a amma a da ba wanda zai da babu to kar ku manta wannan balalar da sai ginda ya tsakanin ka da ita kar ka manta wannan kar ka manta kar kin mutunci ya biyo kowa ya zo ya tsaka ganin kowa a matsayin tsinanne bayan in tsinanne ne kun yi mu'amala ba wala tansawu al-fadl bainakum kisa wanda daga cikin magabata da ya rabu da matarsa wani ya zo ya tambaye shi akan ta yace in ce bi yace ai da abin da zan faɗa yanzu akan ta yi ba zan yi aka ce mai dalili yace don ba ma ta ba ma ta yace da abin da na faɗa akan ta yanzu na yi gibar ta saboda haka ba gwana in wani abu na alheri ya taso zai iya faɗa amma a tafiye shi wani abin yake jiba zai faɗa ba yake zai zama jiba ne wani ya kiyaye martabar da to annabi alaihi salatu wasallam yake wa in kunta kadabta alaiha an ko kariya kai mata fa huwa abadu laka minha ai anan ne ma kudin ya ya kuma ni danda daga gare ka abadu laka minha eh kudin ya kuma ni danda daga gare ka ba kai ba kudin inda kariya kai mata me za mu koya daga yin hadisin nan abubuwa da yawa ma da ya kawo amma bari mu duba su daga na daya annan li'an yasihu min kulli zawjayn ko ce bayanin hukumin li'ani wa sifati an yi bayanin hukuncin li'ani da sifarsa wa huwa anna man talaba zawjatahu bi zina shine duk wanda yake kuma matarsa da zina duk wanda yake da zina sai ce wa lam taqum taqum al-bayyina al-hadi ba shida fa alayhi al-haddu tuzaimar haddi إلا أن يشهد أربع مرات على نفسه إنه لمن الصادقين في دعواه har sai ya kafa shaidu guda hudu ya yi rantsuwa cewa gaskiya ya faɗa na biyar ɗin ya tsora da tsinuwa idan kuwa na kalatin zauda ku kima alaiha haddin zina idan mata ta loke ku sai mata haddin zina wa in ta yi da billahi arba'a maratin innahu la min al-kadibin in ta yi rantsuwa cewa ƙarya yake wa zil hafizati anna kadaba allahi alaiha na biyar kuma fikin Allah ya tabbata a kanta in kana yana zariki dara an annabiya haddin zina daga nan ta kore wa kanta haddin zina na biyu annan li'ana ya siyo min kulli zawjai li'ani yana tabbata ne daga bangarori biyu dawa'un akana musulmai da adalai aw fasikai kuma wannan tubiyin ko da adalai ne fasikai ne ko adalai duk za su yi li'ani na uku arruju'u ila shari'i koma wa shari'a saboda ni a san limarifati a kan da wakari mukallafi domin a san hukunta hukuntan da suka bada kan baligan mutane na hudu annan rasula ya bulugu shari'a anillah wala yabki nafsi kun ji ko annabi alaihi salatu wasalam da kansa yana idar da yana tura shari'a zuwa ga Allah baya yi da ka sai amma wahayi amma kai da ni sai kuma ka faɗa da ka ka ce Allah ya ce kuma bai ce ba na biyar wazil mustafti wal mudda'i wanda yazo yana da awar wani abu da mai neman fatawa ya kamata a yi mawa wa'azi a yi mawa wa'azi ya ci tsoron Allah in wani abu ya taso kai a matsayin ka na mai fatawa ko mai da mai hukunci to ka yi wa mutum wa'azi dan ya ji tsoron Allah ba ba sai an yi nisa ba kuma a tunatar da shi azabar lahira ko ko da irin abu ne ba sai wai zina ba ba mutum ya zo yana buki zai daki sai kai ma wa'azi duk za a yi na gida ijra'u da hakami ala zahir kun ji ko wa huwa yatawalla wallahu yatawalla dara'i gudanar da hukunce hukunce akan zahiri Allah madaukakin sarki shine yake kuntar lamarin abin da yake a boye shi yasa malam ibn al-qayyim ya littafi at-turuqul hukumiyya shaykhul islam ya littafi a siyasatu shar'iyya malam ibn al-jawzi ya littafi al-azkiya domin malami da alƙali da su suna da fahimtar shi dan akwai abin da aka zo gaban ka ba aya ba ki ba hadisi ba za su yanke hukunci kawai tsabar gogewa ce da experience gogewa ce da experience wani abin aya da hadisi ba za su baka ba an zo irin wayannan an ta rantsuwa kowane bangare to ya za ka yi ba yadda za ka yi a matsayin ka ne mai fatawa ba alƙali ba ba yadda za ka yi shi za ibn jawzi ya bada misali ibn qayyim ma ya kawo misali cewa lokacin da wani ya bada bashi lokacin biya ya ki biya sai kai shi kara kotu da suka je kotu ba ke da wanda aka ba ba shi ya zaron tsuwa ya ce shi ba ba shi kuɗi ba kai kana da jira ya ce babu dan ba ba shi kuɗi ba alƙali ya yi shuru kan ya ɗauko kai ya kalle shi ya kai mai ban kuɗi kenan ya ce san da ka ba shi baki su a yi akwai ce ba kowa baran kai daɗi ya ce a kusa da kuka ya ce a gefen wata bishiya sai ce to da muka kira mu ita kawai ne shuru ya kyale shi can zuwa wani lokaci ya juya yana jara'a da ya juya kalli wanda ake kara ya ce ga shi har yanzu bai dawo ba wannan ba Allah ya ji ya dace ya kuma karo na uku ya ji har yanzu bai dawo ba sai wanda ake ji ba ki yayi da nayi sai ya raka ne da ya gurin da ni za ki to sai ka biya shi kuɗin gaba eh yace wallahi sai ka biya shi kuma sai da ya biya kaga wannan hikima ce wato ta matar da ta kai kara misali ne ta kai kara gurin alkali akan ya aure ta da zaura ce an rabu tana da haƙƙi a kansa ya ma yi tunanin da aka kai shi kotu ya shigo kotu ya kalle da yace ranka ya dade wannan matar ba taɓa ganin ta ba tun da nake ba taɓa ganin ta ba aka jiwa kalli baiwa Allah aka ce baiwa Allah ya ce bai taɓa ganin ta ba yau wallahi ranka ya dade mijina ne ke nan da aka daura auren wa da ma da take daura take ta faɗi wasu na wani limami alƙali ya ji a zo da limam aka kaya liman liman ya ce bai san ta ba shi bai ma san an daura wani aure ba da ke zuwa aka daura auren ta ce da mutum biyar kin san su kace guri da za ka ɗebo su fita da kusan wasu ɗaliban ma limamin aka je aka zo da su su ma suka yi jinayi suka ce san ba san magana ba alƙali ya yi aka ɗau lokaci a kotu da shi ƙala ba yan zuwa zuma ya ce baiwa Allah a gidan da kike ba komai a gidan kike ba komai tana da kiwon yana kiwon kare a gida ya ce to ku tashi mu tafi gidan alƙali ya ce a tafi gida ana zuwa gidan ya ce idan muka je gidan nan karan ya kawo burje yana kada bila to ya zanta yace min har abu tana bai idan kuma hauki ya rike jibe zama ba gaba daya yace to gaskiya kariya kike ba mijin ki wani wallahi ana shiga gida sai kare to da gudu yana kada ba ta jela alkali ya tsaye da hukunci duk wa'izan da kai kaza bi ya mutu bulala to wannan abubuwan ko da yau ana bukatu in mutum ya dawa lafiya kawai lafiya dan karamin littafi ne bai fi girman bulugul maram ba amma ya kawo abubuwa da yawa da yawa masu kyau ko kuma shi turubul hukumiyya na ibn qayyim ya kawo abubuwa da yawa har wanda ake bi ba shi ana zuwa gaba da gaji ya zama kurma aka yi aka yi magana ya ce alƙali ya ce ku kawo na fahimta ba matsala ku zo da aska me bin ba shi ya ce wallahi ranka ya daɗe yana magana yace a ku dade yace a zo da aska yace a tsaga mun harshensa in jinin ya fito jajir in ya fito jajir yace to ƙarya yake idan kuma ya fito da baki baki yace to gaskiya ne kurma ne wallahi da ya ga an zo za a yi kai a tsaya a tsaya duk wayannan abubuwa ana bukata ana bukata an fahimta da kyau ko to wannan jini to ya kawo au to bari bar ma je da hadisi daura mun tiya um na kan ji a wasu taubati alal muznibi wanda ya laifi a bujiro mata cewa ka tuba zuwa ga Allah domin Allah madaukakin sarki baya kulla kofar tuba in ka ga kulla kofar tuba to kiyama ce ta eh inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yukarkir mutakar ba zo gargara ba ko kuma rana ta kullu ta ba fadanta za ka bi tuba kita aka yi to kullum a maimaita tuba alhadith al-khamis wal 20 ko wal 20 ba'da salatuniya hadithi na 325 ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rajulan rajulan ramam ra'atau wani mutum ya jefa matarsa jiba shine dai kazafin wanda ba min waladiha ya kore danta shi zaman rasulullah cewa dan da ta haifa yake ba dan sa bane a zamanin annabi alaihi salatu wassalam fa amara huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa tala'ana annabi sai ai ba wani abu da za a haifa sai ku je ku yi li'ani a tafi fili bai san zuwa ake a tara jama'a a yi rantsuwa mutane suna jimantawa ana rantsuwa mutane suna jujjuya hannu da kai ana inna lillahi wa inna ilaihi saboda an san girman Allah فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن النبي ya ba su umarnin cewa ku je ku yi liyani da ku yi liyani kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah ya hukunta thumma qada bil waladi lil mar'a ko ai zo rage sai annabi ya dauki dan sai jingina wa matar cewa ke yanzu dan ki shi kuma an kore wanda wa farraqa bainal mutala'inaini sannan sai annabi ya raba tsakanin masu tsinuwan nan su biyu aure ya kare Allah ya kiyaye to me za mu koya karkashin wannan hadisi abubuwa ne guda hudu ya kawo na daya annal walada yulhaqu bil mar'a eh shi na muta ana jingina wa masani za a je a rika wane wane ya ce sa makaranta wane wane sa da an zo kan zaɓe wane wance ya ce sa idan wani ya tsokane shi yace ka ganshi baki da uba sai an makula da kaza shi wani dan wanda za a kira shi a makaranta shine dide in ka ce ka san baban da sai ka zo ka faɗa saboda haka tunda baban ta wancan ya kore shi yanzu dan baban sa ita kadai zai gada kuma da sunan da zai rika ziyarar da ita ne rika biyarin a makaranta yawwa wannan shi ne daidai amma zuwa aro sunan wani a ta ba daidai ba ne yadda wasu ke yi to shi ne yake cewa wa yamitu hadhihi isin bunuwa sannan zai ne zai gaje ta da gadin ɗaɗɗa kasancewa ɗa a gurinta wa tabidu akamil bunuwa bin nisbati ilaiha ko da yaje ta za a rika jingina kan da ne zai gaji ta zai komai ko wace ta ta kore shi ba domin ba daga sama ya fado ba shi sa a killa in aka samu zina dama ai mata ake tuta shi zai tafi ya ta aure auren gaba ba a gane cewa yana da aibu ba amma ita mace dole wannan taban yana kanta ita kawai ya tuta na biyu annal walada yanqadi nasabahu min abihi mutlaqan wannan ɗan yana yanke na zama sani daga mahaifinsa saki ba kai shi ne maganar da muka yi satin da ya wuce na ce a dubo idan aka haife su ya zo ya rantsuwa da ta tashi haihuwa sai ta haifi yan biyu tambaye da ne na ce za a kirawo yaran shakikai shakiki shi ne uwa ɗaya uba ɗaya a maganar da nake yi a nan duk da cewa an kore uba amma kun san dai ba a ruwa ta sha ba kun fahimce ni ko da suna da wani uba da ba a san ki ba ai dai dalilin namiji suka fi kun fahimci ne nake nufi ba wai na so a jingina wa wani bane a'a ai a a likitan dare kun san a a wanda za ta haifi yan biyu baya yiwa a ce wannan cikin daban ya shiga wannan ma daban shine maganar da nake inda sperm ta yi ne wannan aikin chromosome din ya je balle har ya zama biyu tau'aman saboda haka maganar da nake yi shine za a kirawo su shakikai shine tambaye da nake shakiki shine wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya wayannan ko da ke gune ne kun san dai ba ba ba ba tunda ba jahiliya bane a jahiliya za mu ci karatu na gaba yadda suke yin arzu ita mai tuta ai bari take kowa in yazo kowa in yazo ya shiga bayan ta haihu sai ta zo ta kira wa mai DND kawai sai zo ya aura sai a dora wa wani a kai dan kai za mu zo a cikin sati mai zuwa shine wanda ne bayani akan kiyafa an fahimta da kyau ko ba a jahiliya ba shine tambaya na biyu muka ce idan ya kore dan daga baya ya zo ya kuɗi shin zai dawo ya ce ai ɗana ne ya dawo shine tambaya ta ne na ƙarshe shine annal mula'ana wajibatun inda ittihadin rajuli zawjatahu wajibi ne a yi mula'ana lokacin da mutum ya kore yake zargin matarsa al-li'anu mujibun lil furqa na hudu ad-da'imatul mu'abbada da zara an yi li'ani yana wajen tabi rabuwa ta har abada in za ta rage su biyu a duniya ba za ta auri junan su ba ba za ta hillu lahu ba'da ba'da li'an bi halin min al-ahwal duk yadda za a kai a komai ko ya rasa mata a duniya ba zai aure ta ba an gane shine na hudu in ci gaba tammal waqt abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu dadan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya masa bukatu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da suna ya tafi a wani tsofin da maka kuka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka gala mu Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴan mu Allah ka yi musu albarka waɗanda suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah madaukakin sarki da launin da kasar mu lafiya tashin hankali da matsaloli da irin suka suna su zamfara suke ciki Allah ka yare ne duk wanda suke kulla wannan abubuwa Allah ka san su Allah ka mana maganin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya Allah wannan tambaya ce kamar kamar yadda aka ce rafkanuwar mamu liman ya dauke masa to malam idan mutum ya sami raka'a biyu kamar a sallah azhar da ya tashi ko guda biyu sai ya rafkanuwa yana kansa ko kuma liman anan ma ya dauke masa haba malam ai liman ya sallame ka liman na sallama ya on ya on kuma duk abin da kai ka janyo kanka an bayyana da kyau ko kuna rabuwa da liman tun rafkado da kai ka hauka wannan ji an gane wallahu a'lam alaikum salam